الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مدساكي هدوى أدرسي دمكي قباتروا ندورة منهج الاستنباط كوكما الاستنباط دراسة تأصيلية tatbiqiyya wanda kuma mun tsaya ne a aya ta biyar a cikin suratul ma'ida a yanzu kuma za mu tashi da yarda Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta talatin da takwas a shafi na ɗari uku da sittin da hudu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance muku mu da mu da ku gaba daya aya ta 38 a cikin suratul ma'ida ita ce wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim to waɗansu mabannata sai sun kai istinbati kun san mun ce jumla ismiya tadullu ala thubut tana nuna abu wanda ya tabbata ita ko jumlar fi'liya tadullu ala alhadath tana nuna abin da ya faru in nace zahaba ma'anar shi daban da zahibun jalasa ma'anar shi daban da jalisun sai sun kace to tunda jumlar ismiya tadullu ala thubut sun kace don haka wasaiqu wasariqatu da barawo namiji da ɓarauniya mace faƙa'u aidiyan ba ku yanke hannayen suka ce kenan idan mutum ya yi sata ta farko ba a yanke mishi hannu domin saraka na in yayi ta biyu saraka in yayi ta uku ya dan sare ku sannan a yanke hannunsa to kaga sun yi amfani da ilimin lugha don su saba ma wato sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka kuma wajen azzaniyatu wazzani shi ba sun ka ce haka nan nan in mutum ya yi zina ɗai zana ake cewa in ya yi ta biyu zana in ya yi ta uku ya san zaɓi kenan sai ya yi zina uku da wannan hayaniya ce idan mutum ya yi sata ba wai da ya yi sata a'a akwai sharuɗa ya yi sata ya yi niyayyin sata kuma dukiyar babu shubuha cikinta ba dukiyar baban shi ba ce ko ɗan shi ya sace abin da ya kai rubu'u dinari an gane ko kuma dukiyar ba ga hanya na an ka aje ta ba cikin gida na aka ɓoye ta jiya ɗauka duka waɗannan sharuɗan turawa da kafirai ba su faɗin wannan sai ce kawai musulunci ya ce a yi jihar mun gane wannan zina ana buƙatar shaidu hudu sai sun tabbata to don haka dai a nan bayan wannan kuma sai waɗansu suka ce to ai idan mutum ya yi zina in aka jefe shi kuma 'yan ƙur'ani da suke cewa ba a jefewa nan da an ka ce wanda ya yi zina yan an jefe shi suka ce wannan ai dabbanci babu dabbanci domin abinda musulunci yake nunawa idan mutum ya yi aure ba da mutumin da ya aure ne ake jefewa ba sai in auren da ya yi ingantaccen aure ne kuma ya sadu da iyalinsa to sai aka ce a jefe shi sai tura sun ka ce wannan dabbanci sai aka ce a mutumin da yake son ya bata matan mutane ya lalata su ya sanya wata dangantaka sai yanzu in yi mace goma ciki suna da aure kaga yayi ya kai kato goma cikin gidajen da ba nasu ba kuma za su shiga da dukiya to irin waɗanda mutane dole na a ƙari da su to sai aka ce ɓarawo kamar da suke cewa abul ala'il ma'arri da nace muku wasu sun ce ya musulunta ƙarshen rayuwarsa da an ka ce in mutum ya swace rubu dinari a yanke hannunsa sai ce a'a yadun bi mi'atai asjadin wudiyat ma balu ha qati'at fi nisfi dinari tanaqudun ma lana illa sukutu lahu wa an na'udu min mulala min an-nar yace yadun yanzu hannun dan adam bi mi'atai asjadin da dinari 200 asjad shine zahab dan larabci wanda ba kowa san shi ba yace wudiyat aka bada diyyata idan za a bada diyya sai mutun ya bada dinari 200 idan mutun ya katse mutun hannu ya ce ma ba lu haƙuti a fi nisfi dinari ya za a yi a ce in yayi sata kuma rubu dinari a yanki can kuma wajen diya a bada dari biyu ya ce to tanaqudun wanga abu akwai cin karo da juna ya ce to malana illa sukutu lahu babu abin da ya kamata illa mu shiru ba shi kashe ba ga shi kai magana ba ya ce wa anna uzu bi maulana min nari mu nemi tsarin Allah daga wuta kaga yayi kamar ya ji tsoron Allah ba bai ji tsoron Allah to sai wani malami masa raddi yace yadun بمئتي أسجد وديت لكنها قطعت في نصف دينار إز القناعة أغلاها وأرخصها ذل القناعة فافهم حكمة الله يتي يد هنو بمئتي أسجد دا ديناري دريبيو وديت أنك بعد ديتا لكنها سيدي وانا هنو قطعت في نصف ديناري أن ينكي تأنتاد وكي نصف ديناري to bari ka ji dalili izzul qana'ati aghlaha wato izzul qana'ati darajar nan ta wadatar zuci aghlaha shi yasa ta yi tsada da bata taba kayan kowa ba sai ta yi tsada wa arkhasaha abin da yasa ta yi arha zullul qana'ati saboda kaskanci na rashin wadatuwa da abin da Allah ya baka da tattaba kayan wani sai ta yi arha fafham hikmatal bari fahimci kuma Allah to dan haka turawa suna amfani da wannan tsirki an ce a yanke hannun mutum to ina hikima take a hikima tana nan cewa in mutum ya san ya taba kayan mutane za a yi masa hukunci abin taba dukiyar mutane Allah ya kyauta to kun ga wannan istinbati nasu na cewa sai mutum yayi zina so uku ko sai ya sata so uku wannan ba gaskiya bane akwai wata balaga da malamai suka fitar karkashin wannan aya ko waɗannan ayoyin sai Allah ya ce wasariku sai ce mi amma nan wajen zai sai ce azzani to sai ce mi wazari to me hikima ta gabatar da asariku akan asarika can kuma azzani to akan azzani sai suka ce sata abu ne wanda akwai hatsari yana buƙatar yajin rai da ƙarfin rai sai ya zamanto galibi wanda ke iya yin shi namijina shi yasa sai Allah ya fara da as-sariqu ita ko zina wanda ga bude kofar ta galibi mace ce don mace ko karama ce in bata so ba za ka yi zina da ita ba ta daga murya ta yi kuwa sai ka sa kai so shi yasa sai an ka ce az-zaniyatu waz-zani wani sai an ka fara da shi inda yake karfi kuna fahimta ko matakan zina sun ka ce guda shidda ne sai sha'ir ya hada su cikin baiti ya ce ga su nazaratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa'u ya ce inda zina take farawa nazaratun kallo yasa Allah ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna da an kalli juna shi fasiki da ya kalli fasika sai su gane juna nadratun fabtisamatun sai yayi murmushi sai ta yi murmushi ko ta yi murmushi sai shi murmushi an gane abin nufi fasalamun sai a yi juna sallama ba irin ka sallama ta ba a yi gaisuwa irin tasu fakalamun sai a ɗan tattauna fa mau'idun sai a ɗauki alkawali rendezvous faliqa'u sai a haɗu a ji su mu ko sai muka kara da guda sai muka ce fa fasadun sai aka sai aka tabanna su Allah ya kyauta so aya ta gaba ita ce aya ta hamsin da biyar shafi na ɗari biyu da takwas shafi na ɗari biyu da takwas an gane ko shi ne ayar da Allah ce inna ma waliyukum Allah ko wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un sun kace ɗan shi'a sun kace wagga aya ta nuna aliyu shi ya kamata ya zama to khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kace Allah ce inna ma waliyukum Allah waliyuku shine Allah wa rasuluhu da manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallazina amanu da waɗanda sun kai imani sun kace aliyu su aka dushi kaga ya za a yi allazina ta kuma aliyu tunda jami'i ta ba a ce wallazi amana ba to sun kace allazina yuqimuna as-salata waɗanda sun kai tsaye da sallah wa yu'tuna zakata suke bada zakka sun kace wa hum raki'una suna halin ruku'i sun kace aliyu ya taba wani mutum yana neman sadaka aliyu yana cikin kuɗi sai ɗibo sadaka ya bashi sai ta dura aya aliyu aka mishi to kaga mutum kaga ko jahili wanda ya san mai karamin karatu bai da daga hujja don allazi na amanu waɗanda suka yi imani ake lijuwa mutum guda ba to don haka wanga istinbabi na hayaniya ne sai a yi hattara da shi wata rana ka ji shi ga bakin yan shi'a sai aya ta 60 da uku shafi na ɗari da arba'in da uku ko yawwa ita ce aya laula yanhahumun rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma satimi wa aklihimus suht satimi labis labisa ma kanu yasna'u wadanga ayoyi wani kawata ka'ida ce ta usulul fiqh wadda malamai suka fitar shine abinda ake kira a tarku fi'ilun in mutum ya ƙiyin aiki to kamar ya aikata aiki na ya za mu gane wannan Allah ya ce a yi wa'azi sai mutane suka ƙiyin wa'azi sai Allah ya ce laulayen hahumun rabbaniyuna mi yassa mutane da suke an rabbaniyuna mutane na gari na Allah daga cikin ahalul kitabi wal ahbaru da malamansu mi yassa bu hane su ba an ƙaulihimul isma daga faɗar magana wadda take mummuna ta zunubi wal aklihimus suhta da cin suhut shine rashawa sai Allah ce la bi'sa ma kanu yasna'una yayi muni abinda suke aikatawa kenan da suka kiyin wa'azi suka ki fadakarwa to wannan abin yayi muni kaga Allah ya sanya ma barin yin aiki suna aiki balma wani wuri ya ce mi la bi'sa ma kanu yaf'aluna ko ba kadan bane kuma waɗanda suka ki wa'azi sai Allah ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'il ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu sai Allah ce la bi'sa ma kanu yaf'aluna fir da abinda sun kasance suna aikatawa ba sa yin wa'azi wadansu malamai sai wadansu suka ce a ai la bi'sa ma kanu yasna'una da la bi'sa ma kanu ya amalu ya faruna ya koma ne zuwa ga an qaulihimul isma dama an ce ai suna fada to shi da Allah ce ai abinda suka fada yayi muni abinda suke ci yayi muni sannan da an ka ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'taduna suka ce to ta'addancin shi na Allah ya ce labi isa ma kanu yaf'aluna kaga sun kiyarda sai an ka ce to Allah ya ce wa qala ar-rasul يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا النبي يتشي صلى الله عليه وسلم يا رب يا رب يا, رب يا الله إن قومي للي متننا اتخذوا هذا القرآن مهجورا سرك وأن القرآن أبن قولة تيما to kaga ya rike kaurace ma Qur'ani matsayin matsayin aiki ashe mutumin da ya bada zakka ya ki bada zakka sai a ce ya aikata mummunan aiki domin Allah ya umurce shi shi kuma bai yi ba mun gane wannan matsala da kyau to ya za mu gane ta da kyau bari mu ba da misali don a gane mutum ne aka ga dabba tana ɗaukar rai za ta mutu kana da yuka sai an ka ce ba mu yukan nan mu yanke shi mu yanka dabbar sai ka hana to a gida in an ka zo wajen alkali sai ya ce a tarku fi'ilun don haka tun da baka ba da yuka ba a yanka wannan kiyawar da ka yi aiki ta za ka biya kuɗin wannan dabbar kaga musulunci ya kawo wannan amma turawa sai suka ɗauki suka ce in ka ga yaro zai ƙetare kwalta baka kame shi ba mota ta buge shi to za a kama ka a yi maka hukuncin wanda ya kashe mutum sai ka yi kasu saboda mi saboda a tarku fi'ilun ga qur'ani ya hudu shi ga turawa sun saci muna nan sake da baki kenan duk abin da ai shi yasa waɗansu Allah zai musu azaba saboda sun ƙin wa'azi ƙin yin wa'azi mummunan aiki ne saboda shi yasa wa al'umma ta faɗa cikin ɓanna mun gane wannan da kyau yawwa kamar mutum na zai mutu yana buƙatar ruwa kana da ruwa suka hana to hana mai ruwa kaga kamar ƙin bashi ruwa matsayin aiki shi ɓanna ta kai don haka sai a ce sai ka biya diye shi kaga a musulunci akwai shi amma ji turawa sun ɗauke shi sai zo su ce nasu don haka wannan musulunci ya gabace su wallahu a'lam don aya ta gaba sai aya ta 60 a ita mun kai ta 63 yanzu ta 75 shafi na 342 342 yawwa ما المسيح ابن مريم كو إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كو وأمه صديقة كان يأكلان الطعام كما كان بني يوا شيني malamai sun kace da Allah ya ce annabi Isa dan Maryam da mammarsa ba su kasance komai ba illa shi masihu bai kasance ba illa rasulun manzo قد خلت من مسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه سالت كان ياكلان الطعام malamai suka ce nan kinayatun anit taghawut sun kasance suna cin abinci Allah bai kuma Allah ya ce ai mutane ne tunda suna kashi to sai Allah ya ga fadar kashi abu ne wanda ba ba a son a fadin shi sai Allah ya ce kana ya'kulan ta'am sun kasance suna cin abinci to in mutum ya ci abinci ne ya saura in mutum ya ci tuwu ni ya saura eh bayan gari to amma kaga fadar bayan gari abu na wanda ba a son shi to saboda Allah ya koya mu da ladabin magana sai Allah ce kana ya kula da fa ka gani daga ce babanka yana cin abinci ko kuka ce babanka shi na shiga dush wani na hidadin wani to na tsaya bakin nan sai matsala ta sai aya ta saba'in da tara shafi da ɗari da arba'in da hudu ko yau ita ce inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ni lu'in alladhi na kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'taduna ko sai Allah ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana ma juna daga mummuna aiki fa'alu wanda sun ka aikata sai Allah ce mi labi sama kanu yaf'aluna yayi muni abin da suke aikatawa wannan ya nuna ashe rashin yin aiki ga abin da an ka umurce ka matsayin aiki shike za a kama ka Allah ya ce mi ka ba da zakka sai ka ki ba da zakka to rashin ba da zakka aiki na Allah zai maka hukunci a kai shi saboda ga shi waɗanda an ce su yi wa'azi sun ƙiya to rashin yin wa'azin nan sun kai shuru ya zama to mummunan aikin da sun ka aikata so a nan kuma sai ka yi hattara da Allah ce ka nula ya tana hauna an munkarin su ce mi fa'alu ba sa hana juna mummunan aiki wanda bi sun ka aikata sai sun ka ce to ai nan mi a fa'alu sun aikata ai ba a iya hana mutum mummuna aikin da ya aikata sai dai mummuna aikin da zai yi zai aikata sai an ka ce a'a idan sun ka ga an yi niyayi gashi an shirya kayan saƙon Allah to ba sa wa'azi a daina ba ana nufin in sun yi ba don in sun riga sun aikata sai dai a yi wa'azin kas su yi zuwa gaba to kaga in ba kana hankalta ma lafazin aya ba ba za ka iya gane ba mini ne ake so a ce a nan sai Allah ya kyauta mu je aya ta gaba aya ta 93 shafi 223 to 223 ita ce mini yawwa yawwa shi ne cewa wani mutum zai iya ishtihadi an gane ko to amma ishtihadin nan nashi sai ya zamanto kuskure wato ma'ana wani lokaci nafsi in ba ka tsaya ba katta kai istinbati sai kai istinbatin mas'ala akan kuskure shine cewa wagga aya laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahu akwai wani sahabi da aka ruwaito cewa ya yi istinbati ƙarƙashin wannan wato mas'ala an gani ko ana kiransa kudama ibn maf'ul al-jumahi cewa da Allah ce laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun babu wani abu ga waɗanda suka yi imani babu laifi akan waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari junahun babu laifi akan su fi ma ta'imu game da abin da sun ka sha na giya idza mattaqau idan sun ka ji tsoron Allah wa amanu sun kai imani wa amilu salihati suka aikata aiki na gari sun mattaqau sun ka ji tsoron Allah wa amanu sun kai imani sun mattaqau sun ka ji tsoron Allah wa ahsanu sun ka kyautata aiki wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa sai shi kamar riwayar da ake kawo sai ya fahimci cewa wannan ya halatta mutum ya sha giya idan yana matsayin musulmi tunda Allah ya ce laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'im sai aka ce a abinda ayat take nufi ba wai in kana mai imani ka sha giya ba musulmin da sun ka sha giya kafin mi kafin aya haramtar da ita ta sauka domin ita giya ba a haramta ta lokaci guda ba saboda Allah ya san dama can da sun saba da ita to shi Allah ya san halin dan adam abinda ka saba da shi raba ka da shi lokaci dai akwai mi akwai wuya to shi yasa sai aka bi mataki waɗansu malamai suka ce an bi mataki uku na haramta giya wasu suka ce an bi mataki hudu to bari mu ɗauki matakin hudu gaba ɗaya tunda uku duka suna cikin hudu mataki na farko shine sai Allah ya ce wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana daga cikin ƴaƴan dabino samaratin nakhili tattakhiduna minhu sakaran kuna riqon abin abin mai sai Allah ta bi wa rizqan hasana da kuma arziki mai kyau kaga Allah bai ce tattakhiduna sakaran hasanan amma rizkan sai ce hasanan daga nan malamai suka ce Allah ya fara isharar giya abu ce wanda baka da kyau mataki na biyu sai Allah ya ce yas'alunaka anil khamri wal maisir kaga sai an kabar su kai tambaya qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas akwai kace wato an kace ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun zo suna tambaye ka game da sha'anin giya da caca to ga amsa kul fihi ma ismun kabirun kace akwai zunubi mai girma amma wa manafi'u linnas akwai amfani ga mutane tunda mai sai suwa yana samun kudi mai dakonta yana samun kudi amma Allah ce wa ismuhuma zunubin su akbaru min nafi'ihi ma shi yafi girma daga ni daga amfanin su kaga ko duk mai hankali in an ce sharrin abu yafi alkhairin sa yawa ni zaka yi mataki na uku sai aka hana su shanta a lokacin sallah ma'ana lokacin da in sun san in sun sha ta kafin su warzuke sallah ta zo sai an kace to ka su sha ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun mataki na hudu sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anis salah fa hal antum muntahun shikenan shi yasa waɗansu waccan aya ta nahal ba su sa ta ba sai suka ce uku waɗansu malamai su sa aya ta nahal sai sun kazan hudu to wagga aya sai waɗansu daga cikin sahabbai suka ce to ai waɗansu sun sha giya kafin a haramta ka tunda matakai matakai ne ko ba haka ba ya mako masu take sai Allah ce laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati wadanda suka sha giya har suka mutu ba a saukar da haramcin giya ba to laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu ba tana magana ne akan wanda yana raye ba an ka haramtar da giya shi yasa in kace zaka fahimci aya babu asbabun nuzul babu hadisai dole kai ban kawai mun ji wannan da kyau shi yasa za ku ga tawiri istinbati wani lokaci sai an nuna maka ba daidai ba a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu wa ali sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin aka samu wata mata tana kwana da bawanta sai aka kai to sayyidina Umar mi addalilin ki za a miki haddi tace a ita tana da hujja an ka ce kawo hujja tace Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ko abinda da musu ta mallaka tace to ita wannan bawon tana da mata ta mallake shi sai an kace to tayi tawilin wannan aya ayi mata haddi saboda gobe kan wani shi aikata tawo dan haka kai har ta labari cewa a'a mm wani bannata zai ladewa kan nasi ya ce ya biyo ta shi yasa istinbati yana da muhimmanci ka san ka'idodin shi don kawai ya zo yi maka istinbadi na ƙarya ya kada ka cikin halaka Allah ya muni mai kyau ba mu je aya ta gaba aya ta 104 ko shafi na 300 da 43 eh 104 eh shafi na 343 yawo wace aya ce Oye. Eh. Yawwa. Na'am. Sai Allah ce mini. Aw law kana aba'uhum aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtaduna. To nan malamai sun yi istinbatin mas'alat abinda ake cewa adabul munazara wal hiwa. Ladabi na tattaunawa. Munan muna da matsala. shaitan in mutum bai da gaskiya sai ya sa mai son bin al'amurra a hankali in kana da gaskiya sai shaitan ya sa ma gauci don ka yi bayanin da za ka bata gaskiyarka mu rike wannan da kyau in kana da gaskiya to shaitan sai ya sa ma ko ka faɗi maganar da za ta bata gaskiyarka ko ka aikata abin da zai bata gaskiyarka misali galibin hatsarin da ake yi ko na mashin ko na mota idan wani ya bugi motarka ko ya bugi mashin ɗinka da za ka fito ku yi sallama da kai da shi ka nuna mai to wannan abu ne muƙaddari amma yanzu abin da ke so da kai mu tattauna mu gani da mu samu matsala wallahi za a samu maslaha amma shaidan abin da yake so ana bugun motar ka da kayi to kace wani ɗan iska na shege shikenan kaga ka ba ta gaskiyarka shi ko da ya hito karshe ta kai babu shi ke na aminci shi ya sa mai gaskiya sai shi ɗan ya tunzura shi ya sa mai rashin haƙuri shi ya sa in kuna tattaunawa da mutumin da bai ke mai aƙida mummuna kada ka zage shi shi zagi bai cikin tattaunawa kakka yi mishi ƙage kakka wulakantar da shi a'a ka kula ka ba shi dalili a cikin mas'ala da kaga mutum na ƙoƙarin sukan mutum ba sukan dalilin shi ba to ga alamu bai da gaskiya dibonan da Allah ya ce wa idza qillahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul sai ce min qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana su hujja su abinda iyayensu sun ka iske shi akan shi ya ishe su ka yake da musayar alqur'ani ba sai Allah ya ce to tambayar da za a yi musu awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtaduna yanzu ko da iyayensu ba su da ilimi ba san komai ba kuma ba su akan shari'a kaga bai ce ba yo iyayenku tambadaddi arna kaga in kace haka nan lamari ya baci shi yasa za ku ga qur'ani annabawa in suna tattaunawa wani lokaci in an kai atakin ɗinsu atake sai su maida da mai kyau saboda bi saboda wani lokacin kai abin da kake mantawa idan ka maida da zahi shi mai sauraro wani lokaci bai gane dalilin da sa kai zahi sai shi kasa karɓar gaskiya amma in ka bi a hankali ka ba da hujja sai a gane gaskiya ake son ka a gane sai a bi ka Allah subhanahu wa ta'ala ya san da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan gaskiya yake don ya ce innaka lamidal mursalin sai ce mi ala siratal mustaqim ko ba karan bane kuma Allah ya ce abin nan innaka la ala wa abin nan innaka la ala hudan mustaqim a cikin suratul hajj ko ba karan bane amma cikin suratus suratus saba sai Allah ya ce ka ce da su wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi akan gaskiya amma da ana tattauna sai ce wa inna mu musulmi au iyyakum ko ku la ala hudan akwai wanda akan shirya shiki aw fi dhalalin mubin kuma akwai wanda yana akan bata kenan nan bai ce ni ne mai gaskiya ba ku ne masu ƙarya don a buɗe ƙofar tattaunawa a bada dalilai in ma shi wanda ake tattaunawa da shi bai karɓa ba an gane ko to shi wanda yake ni wanda yake saurare tana yawa ya karɓa wannan ita ce matsala in zaka tattaunawa da mutum bari nuna zafin dole sai ya karɓa manza Allah sallallahu alaihi wasallam hayyan mutu a cikin Madina akwai kafirai to amma tattaunawa abinda ake so ko shi wanda kake tattaunawa da shi baka same shi ba magoya bayan shi waɗansu za su gane idan kana tattaunawa a ilimanci amma da ka zabura ka zage su ko ka bata tattaunawa muna ganewa ko to wannan shi kaga annabi abin nan kafirai da suka ce ba annabi nuh Allah ce am yaquluna iftara qul in iftaraytuhu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun ka gani bai ce musu a'a ni ba kage nake ba kawai ku ne makaranta yan wuta sai ce a'a in iftaraitu fa alayhi ijrami in ma kage ni yi ma Allah to sakamakon wannan kagen gari ne da kage kaga akwai ladabi yadda mutum zai tsaya shi nazari to so da dama mai gaskiya yana bata gaskiyar shi wannan tattaunawa an gane ko ka gani qul in kana lirrahmani waladun sai ce ni fa ana awwalul abidin ai ma kana lirrahmani waladun jawna subhanahu Allah bai kasance yana da ɗa ba to fa ana awwalul abidin kuma ni ne farkon masu bauta ba Allah a cikin al'ummata shikenan ba sai an je wajen tada jijiyan waya to wani da ranar za a tattauna da shi gaskiya ta take sawa sai shi ta huci ya ta faɗin maganganun da ba su dace ba sai shi ɓata gaskiyar tashi ba san ko muna fahimta ba da haka in ana tattaunawa a kwantar da hankali a ba da dalilai sai ka ga mai hankali zai gane cewa kana son a gane gaskiya ne ba kana son kai rinjaye Allah ya kirki to kun ji abin da malamai suka yi istinbadi karshen wannan mas'ala sai aya ta gaba aya ta 100 da 18 shafi 200 da 27 da 300 da 67 to bari mu fara da 227 227 an gane ku shi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ayata 118 in tu'adhibuhum fa innahum ibadun ko annabi Isa zai ce ma Allah waɗanda suka bauta mishi shi bai san ma an bauta bai ce in tu'adhibuhum kuma ban ce musu ni abin bauta bane in tu'azzibuhum Allah in kai musu azaba fa innahum ibadu ai su bayin ka sai sun kace abinda ake nufi kenan lam tatasarraf fi ghairi mulkika Allah in kai musu azaba to ai fa innahum ibaduka bayin ka ne ma'ana lam ta tasarraf fi gairi mulkika ai baka yi wani baka yi wani hukunci ba sai cikin abin da kake da iko akan shi bal in azabta azabta man tambi Allah in ka azabtar to ka azabtar da wanda kan mallaka wannan ɗan aqidan mu'tazila ne da suke so su kore cewa in Allah ya azabtar da bayi kamar kamar bai musu adalci ba to ai wannan hayaniya ce domin su sun nuna cewa ba a cewa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka sai dai a ce a'a bal in azabta azabta man tamliku to ai man tamliku wanda kake mallaka ai ba wanka ne to wanga tawili na cewa in Allah ya azabtar da su bai musu adalci ba to daga ina samu asiri kaga wannan hayaniya ce shi yasa ku yi hattara da fassara ɗan ɗan mu'tazila sun kace kenan wai abinda ake nufi wai koda ka bauta ma Allah ka bi Allah to in Allah ya gada ma zai iya kai ka wuta don saboda ni saboda kai bawon shi a'a Allah ne dokan ma kanshi alƙawari ba cirista shi aka yi ba in ka bauta mishi akan tauhidi kai yi aiki na gari zai saka aljanna in ku kai yi shirka zai saka wuta don haka cewa ma turawa suke ka irin wannan wai Allah ko ka bi shi yana iya kai ka wuta saboda kai bawon shi ni suke so kenan kowa shi kahirci saboda aljanna wai ba san yadda za a yi ba sai ci maka kai hisabin ma ai ba tabbaci bane Dieu là que vous voyez est très clément. Oui, Allah shi na da rahama. Don haka ma hisabin bayan an ka zo Allah na iya cewa kai kudakanta kudakanta. Ina waɗanda an ka ci amana su su ce ga muna. Ina waɗanda sun ka ci amana su ce ga muna. Sai Allah ce to ni adda abin biya dun na biya. Don haka da waɗanda an ka ci amana su da waɗanda suka ci amana na fasa hisabi. Kowa ya kai aljanna sai a ce wee. Ka zo ga tiyatar. Wallahi ba kai imani ba وتمت كلمة ربك لأبدا أن تهلم من الجنة والناس أجمعين da haka wannan akida ce ta immutazila cewa Allah yana iya samu mutum ta koda yayi ibada abinda turawa da su shira da tannu su ce to ka gani ashe ibada ba ta da amfani i zaman ka kamar da yan filosofi suka cewa an ce an rubuta dan wuta an rubuta dan aljanna kidan kai zaman ka to kai dan filosofi da ka tashi kai yi karatu dama wani yana da wannan akida yana shekara ta biyu ta jami'a sai wani ce to haka ne in an rubuta dan aljanna dan aljanna dan wuta dan wuta yace to kai yanzu ka koma gidanku in shekara biyu suka cika in Allah ya kaddara za a baka shahada za a zo a kwankwasa gidanku a ce ga shahada Allah ya kaddara za ka samu sai ce abin yarda da wani shi ma wani da yace a shi tun abin da Allah ya kaddara ma to shi na bai bin ka don haka babu zance wani hukunci sai ya bara mai magi aram yace dan me zaka magi na ce a Allah ya kaddara min haka sai ce a bai yarda ba sai an tafi kotu muna ganewa shi yasa irin waɗanda mutane masu kafa hujja wani hujja da akwai da mutum zai kafa hujja da kaddara da baturi bai yi kotu batun a nan duniya inda ana kafa hujja da kaddara sai ka tafi in kai kai abin da ka gada ba ka ce haka Allah ya kaddara maka to kai a kotun ka kai baturi kahiran Allah baka yarda da kaddara ba sai kai mutum hukunci mu za ka dakwa ka ce mana aljanna kowa shi zama ne kamar da aka ce aljanna ta mai rabota to sai ka kwancin ka ka gani abin da zai same ka ita duniya kanta da kai yadda da ita ai baka yi kwance ba tashi kai kan nemi ilimi kai bature kai yi kere kere kai yi motoci ka zamna kaddara ta kera maka motoci ba to irin waɗannan mutane a san yadda ake tattaunawa da su duk wanda ya kafa hujja da kaddara game da sha'ani na addini sai ka ce mai to yanzu a kafa maka hujja kai ma da kaddara a cikin duniya ka da kake nema ikwancinka in Allah ya kaddara zaka zambi duniya zaka zambi duniya kuɗi su ta haɗu maka da sama ha Allah ya kyauta to sai shafi na 367 ko shafi na 367 yau shi mana an kawo ta akan misalin istinbati wanda yake mummuna daga cikin abin da ke samun mutum ya karkace cikin istinbati shine ya zama to aqida shi mummuna ce kaga waɗanda suka fassara cewa abin nan cewa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk in ka azabtar da su bayinka na to ya Allah kenan ma in ma ka bauta mishi tunda kana bawa ne in ya kira masa shi kai ka wuta a ba haka ake nufi dalilin da yasa suka karkace me dalilin da yasa suka karkace shi ne shi ne saboda aƙidarsu ta mu'tazila ta cewa Allah wajibi ne ya yi adalci ka gani shi ya kai su ga wani ba kai da baka faɗa abin da Allah a adalci ba Allah shi ne zai faɗa maka abin da a adalci sannan adalci shi ne wanda ya yi aiki na gari ya ga mai kyau wanda ya yi mummuna ya ga wanda bai da kyau hal jaza'ul ihsani walillahi ma fi samawati ma fil ardi liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu am hasiba alladhina ishtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladhina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun afa naj'alu al-muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun haba nan duniya ba in za a jarrabawa wanda ya kokari wanda bai kokari ba duk aka ci duk ɗaya ya ma za a yi mutane su kokari a nan duniya ko ɗiyanka wanda ya yi kokari ka nuna ya yi kokari wanda bai yi kokari ba kuma ka shajja a shi ka nuna ya yi abu mai kyau ka ce mai yi kokari zan yi maka kaza shi ne wanda bai yi kokari ba ka ce a'a ba zai yi kokari ba ka kashe shi ce mai to kaga wane ya yi kokari kai ma kokari ka zaka mishi kuma zan ni kake so yi ma in yace kaza sai ce to yi kokari in ka kawo kaza zan maka kaza haka ne ake yi to Allah ya kyauta sai mu je aya ta gaba ko aya ta wato suratul an'am yanzu suratul ma'ida ta kari sai suratul an'am aya ta 57 shafi na 200 da sha uku 200 da sha uku ɗari biyu da sha uku yawwa yawwa khawarij a wannan aya ta hamsin da bakwai inil hukmu illa lillahi ko yawwa ya ƙusso alhaƙa wa huwa khairul fasilina in tabi irin wagga aya akwai ta cikin suratu yusuf inil hukmu illa lillah amara allah ta'budu illa iyyahu sannan kuma akwai har yanzu inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun khawarij waɗanda suke kurajin su waɗanda suke kashe musulmi su har yanzu su yi jihadi su kashe mutane cikin masallaci aqida ce ta khawarij to aqida su inil hukmu illa lillah khawarij sun kafirtar da sayyidina ali radiyallahu anhu sun kafirtar da muawiya saboda lokacin da aka fara yaki sai aka daga alqur'ani sai aka ce to ayi a sa alkur'ani ya yi hukunci to shi sai dina aliyu sai ya sa wakili shi kuma mu'awa ya sami ya sa wakili daga nan khawarij sai suka ce a a wannan kafirci ne inil hukmu illa lillah ya za a yi a sa mutane biyu su wakilci wannan kafirci ne to lokacin wasu daga cikin su sayyidina ali radiyallahu anhu ya tura musu abdullahi ibn abbas an kai tattaunawa mai zafi ya ba su dalilai da yawa daga cikin su saura sun dawo saura kuma suka kiya shi yasa suke ta kisan musulmi tun wancan lokaci ya bisa yanzu daga cikin dalilan da sai na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ba su ya ce mi an hujjaku ta kafirtar da aliyu da muawiya sun ka ce inil hukmu illa lillahi su ko hakka murrijala sun sa maza sun ce su yi hukunci hukunci kuma na allah sai sayyidina ibn abbas radiyallahu anhu ya ce to yanzu wanga rikici da ake tsakanin aliyu da mu'awiyar rikici ne kan kan jagoranci ko ba haka ba da kuma sanin haƙƙi na waɗanda sun kashe usman babban ƙaziyya ce jinin usman ake zance da kuma jagorancin musulmi shin jagorancin musulmi shine mafi girma da hatsari da ya cancanta a sa mishi mutum biyu su yi hukunci koko jinin musulmi da jinin dabba wani ne gaba jama'a da jinin dabba da jinin musulmi wani na fi kima da daraja eh na musulmi to cikin jinin dabba Allah ya ba da dama a sanya mutum ya hukunci ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة Allah ya ce mutum biyu su yi hukunci kuma jinin dabba ne to shin jinin dabba ya yi jinin sayyidina Uthman radiyallahu anhu muhimmanci da an ka ce an sa mutum biyu ko ka kafirtar da waɗanda Allah ce a sanya ba cikin jinin dabba za ku kafirtar da waɗanda abu na biyu rikicin aure in ya tashi Allah ce a sanya masu hukunci وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الله نتي أساسه شين ينزو gyara rikicin aure shine mafi kima ko ko gyara barakar da ta shigo musulmi kaga in mutum na da shubha cikin qur'ani sai an sa ayoyin qur'anin a wanke wannan matsalar to in baka karatu ba akwai abubuwa daban-daban in ka karanta tattaunawa ibnu abbas ka kawo munakashatu ibnu abbas lil khawarij kai bincike kanka ka gani shubha ta zo musu inil hukmu illa lillah hukunci ba na kowa bane sai Allah shi ko in in illa tazu ya zanni ya zan hasu kenan babu wani hukunci sai na Allah kenan sai dai Qur'ani dan haka in an kasa wani kafirci ba su gane ba a'a wani wanda za a sa in zai yi hukunci da abin da Allah ya ce ba kafirci bane shi yasa suke ta hallaka mutane su zo su ce mutane sun yarda da demokradiya a kunna musu wuta a yi kaza mutum na sallar asuba ka tar da bam ko ka halbi shi da ka ce Allahu akbar kai jihadi kai ka sa abin da sallar asuba cikin musulmi mutum nawa ga samun sallar asuba in ramadana ya wuce dama ramadana na aka samu masu dan kokari da ramadana ya wuce sai a koma sahun farko ma bai cika da galiman sai mutum bayan shi shi to muqaddar ta kace shi wanga musulmi wanda yake cikin masallaci da ya samu sallar asuba kafiri ne ka kashe shi to shi baturen da ya baka makamai da kuɗi kake zuwa kana kisan mutane shi wani iri eh turawan da suke ba waɗannan mutane kuɗi suna kisa mutane su da miri ne musulmi ne amerika da faransa da suke ba da kuɗi ana kisan mutane a nan su musulmi ne to mu ta kai kace waɗanda musulmi da kahirin daga sallah da kahirin da bai sallah wani da kamata a fara kashewa maganar banza to Allah ya kyauta to sai mu je zuwa ga shafi na ɗari biyu. da talatin da biyar nan ma wannan ayat ta zo ɗari biyu da talatin da biyar yawwa shi ne imamu shaƙibi ta ce imamu shaƙibi kala biyu ne akwai imamu shaƙibi na shari'a wanda adda littafi al-muwafaqat kuma shi adda littafi al-ihtisam akwai kuma imamu shaƙibi na ilmul qira'at wancan ya mutu hijira tana da shekara 550 wanga kuma ya mutu hijira tana da shekara 790 shi mai shari'a da haka kai hattara yance shatibi ka ce wanne cikin su to yake cewa babin istinbati yana da matsala ba kowane malami ne yake iya yin shi ba dan ga khawarij sun yi istinbati da ayat qur'ani sun kafirtar da musulmi sun ce inil hukmu illa lillah kaga sun ce hukunci sai na Allah ne kaga saboda ba su gane Qur'anin ba sun ka sun kafitar da sauran musulmi ga kuma aya ta ce yahkumu bihi zawa adlin minkum ga fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sannan in haka nan na duk alƙalan duniya sun zan sun zan kafirai tunda bi tunda alƙalan mu mutane na za su yi hukunci ne kenan ba Qur'anin bane da yin hukuncin an kace alƙali ne yanke hukunci kenan duk alƙalan duniya kafirai ne a fahimtar su Allah ya kyauta shi yasa ai hattara in ka zamanto karkara da karamin ilimi ko kuma kana da ilimi amma ka sa son rai to dole sai ka zama musiba cikin al'umma aya ta gaba aya ta mi 59 a shafi na 200 da 72 da 200 77 200 da 72 272 kuma ka rabbi shine wa indahu mafatitul ghaib ko la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ko وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين شيني ما لم يسكت كركشن ونا آية شيني أبن ذا استنباطي أنقالي بو shi ne cewa duk abin da yake gaibi ne Allah ce shi yake banta da sanin shi to ba ya istinbadi da kayi istinbadi kayi banna Allah ya ce ba wanda ya san lokacin da kiyama za ta tsayu sai wa sai shi sai waɗansu ka ɗauko haruffa na farkon surori da alif lamim da alif lamim sad dama ana lissafi da su kuma ana mi ana runuz cikin ilmul qira'at da su sai sun ka ce to da alif lamim da alif lamim sad da alif da sad da nun waɗannan harufan in ka haɗa suka yi lissahi za su baka lokacin da kiyama za ta tsaye kaga wanga istinbatin kafirci don ƙaryata Allah ne mun jiya da kyau kenan in mallami zai istinbati ka tabbatar da abin da za a istinbati ba abin da Allah yake bantu da sanin shi bane don da an ce za a istinbadin abinda Allah ɗaya sun shi karya ta zai sufa ta gaba ta 270 da bakwai yawwa shi ma waɗansu sai sun kai istinbadin sun ka ce shekarun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dama shekara nawa ne 63 ko ba ka da bari sai sun ka ce cikin Qur'ani sun ka iskin baɗin wani ba abu nan da ka iskin baɗin ai an san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an haife shi yana da shekara 40 yanzu annabi Allah ko yayi shekara 13 yana da awa a Makka ko nawa nawa kenan 53 ya shekara 10 yana da awa a Madina sun zan nawa 63 to kaga wanga ai abu na wanda yake sanin biya tarihi amma wani don saboda shi na abin nan dan duniya sai sun ka ceto abin da ya kamata a gane qur'ani na ya ya kwado wannan don Allah ya ce walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai jinkirta ma wani wata rai idan ajalin ta yazo sun ka ceto fa innaha ra'su 30 wa 60 sura dama wagga ayar tana cikin sura ta 63 in ka ɗauko daga sama kenan shekarun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 63 sun ka ce to wannan ya nuna kuma mutuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wa aqaba ha bit tagabun kuma sai Allah ka suratul tagabun li yadhhara tagabun fi faqdihi dan asara ta bayyana a cikin rashin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ce yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dalika hut tagabun ya shekara 63 lan yu'akhkhir Allahu nafsan shina mutuwa sai an kai hasara sai Allah ce dalika yawmut tagabun kaga ga istinbadi hayaliya ne shi tagabun na ana zancen kiyama ne mutane za su yi asara ba zancen mutum mu ga Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi ba mun ji wannan da kyau yawa to Allah ya kyauta sai aya sai tatis in ko shafi 343 shine mi ulaiikal ladina tace mi fa bi hudahum fa bi hudahum muqtadi ko ba karan bane yawwa yawwa to shine malamai sun kai istinbati an gari ko yawwa sun kace to da wannan aya yana nuna cewa abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari game da annabawa to za mu iya koyi da su don ya ce fabi hudahum fabi hudahum muqtadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi da su to tunda an ce ya koyi da su mun kuma da ba mu ce koyi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk abin da an ka ba mu labari in nagari ne wanda sun ka aikata misali in mutane ne nagari to mu koyi da shi in kuma mummuna ne to kada mu koyi da shi shi ne ake kira shar'u man qablana a wajen malaman usulul fiqh to amma anan akwai wani abu da ya kamata mu gane sai waɗansu malamai suka fitar da cewa to akwai wani abu shi ne cewa shin ana koyi da ayyukan Allah ko ba a koyi da su mas'ala ce tunda mun ce Allah cikin alqur'ani mai girma wajen a ambaci jima'i sai ya amfani da mulamasa to kaga wannan uslubi ne na Allah to dan adam zai koyi da uslubin Allah sai malamai suka ce to min babil aqida ana koyi da duk abin da Allah yake aikatawa zatin dan adam ba dai ne da ni ba da zatin Allah to in abu Allah bai hana mu shi ba muna iya koyi da shi tunda Allah bai faɗi munanan lafuzza ba to kiran uslubi ne ya koya muna mu ma ba za mu faɗi mu lafuzza ba sai dai da mu da Allah ba ɗaya bane zatin Allah daban zatin dan adam daban don haka uslubin dan adam daban uslubin Allah daban amma abinda Allah ya ce kan mu yi koyi da shi to kan mu yi koyi da shi daga ciki Allah subhanahu wataala yana daga cikin sifofinsa al-mutakabbir mai girman kai to kaga kai kuma an hana maka kai kai girman kai amma kaga Allah ya faɗi magana mai kyau kuma yace muna wa qulul nasi husna to a gargashin wannan aya turawa suna kawo wata mas'ala ya kamata ai hattara ulaika alladhina hada Allah sai ce mi fa bi hudahum iqtadi kai koyi da ni to annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya fi duka annabawa ba alzikan mallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya duka annabawa haka ne kuma haka ba to ai an kace kana koyi da mutum wani na wani da wanda ake koyi da shi ko ko wanda yake koyi wani na wani cikin su turawa suna kawo irin wannan ce to an ci shi annabi ya koyi da waɗancan kuma kun ci ya ji su ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا shi koyi da annabi Ibrahim kuma yi annabi Ibrahim shi koyi da annaba kuma yi su ina amsa ha ke koyi da su to shi na an ka tambaye ka in kana koyi da mutum da kai da shi wani da gaban wani kana ta kewaye kewaye abin nushi an ce ya yi koyi da su a cikin abubuwan da an ka ba su mun gane ko shi kuma sai an ka ƙara mai an ka ba shi abin da ba su da shi ya sa sai ya shi su tun da shi an ba shi ƙur'ani shi kuma ba su ƙur'ani ba to tare da yayi koyi da su duk an tattaro mai saboda su annabawan ba sai da an ka tattaro nasu an ka tattaro nasu sai an ka ce ya koyi da su kaga shi wancan na da guda wancan na da guda wancan na da guda shi kudu sai an ka tattaro nasu gaba ɗaya an ka ba shi tun da nan ya hisu kuma sai an ka ƙara mai ka zo da za ka yi ka kaushe ba kayi Allah ya kyauta ina ganin muna iya ƙara ko da aya guda biyu ko mu gani sai aya ta nawa ta ɗari da ashirin da biyar bari mu gani ko sutul anami tana ƙarewa aya ta ɗari da ashirin da biyar shafi na ɗari uku da saba'in da tara shafi na ɗari uku da saba'in da tara ɗari uku da saba'in da tara ko ba haka ba aya ta nawa to inda Allah ce kuma yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fi sama ina fata an fahimci yawwa to shi ne cewa wannan aya malamai sun kai istinbati al-i'jazul ilmi an gane ko yawwa cewa idan zaka i'jazul ilmi fil qur'ani was sunna ba wai haka kawai zaka fada ba sai ka bi ka'idodi da dalilai ka kawo sababin nuzul na aya in tana da shi ka faɗi maganganun magabata a fahimci ma'ana ayat sannan sai ka istinbatin abin da zaka istinbatin to shine wannan ayar yana daga cikin abin da ta faɗa wanda yanzu ne duniyar ilimi ta kai gare shi shine mutum na ƙara yi sama iska yana raguwa shi yasa sararin samaniya can sama babu iska shi yasa ba turawa da suke in suka ce sun je sararin samaniya sai an ɗauki oxygen don can babu iska to Allah ya faɗi wannan amma da wani uslubi faman yuridillahu an yahdiyahu wanda Allah yake son shirye shi ya sharah sadrahu lil islam Allah zai yarwa takaddinsa ga musulunci wa man yurid an yudillahu wanda Allah yake son ya batar da shi don ya san ba mutum ne na gari ba ya ja'al sadrahu sai Allah ya sanya mi kirjinsa dayyiqan mai kunci harajan mai tsananin kunci ka annama yas'adu fis sama kamar yana yi sama kana ƙara yi sama iska na raguwa shi yasa sai kai ta ƙoƙarin yin numfashi da ƙarfi sai yanzu na da cikin ilimi na turawa gano wannan kuma wannan ya faru gare ni a wata rana mun ji za mu je lokacin muna karatu a ma'ahad al'ali na rabit al'alam al-islami za mu je riyadh sai muka bi wata hanya ta fa'if garin fa'if to cikin wannan garin akwai hanyoyi daban-daban da ake shiga to ita fa'if kin akwai wani dutse wanda dutsen ya yi sama kwarai kafin ka je saman shi akwai wahala za ka gama wani lokacin akwai hayaki saboda wani lokacin ana yin ruwa ana yin girgije-girgije hayaki ma yake samkowa to kana ƙara yi sama wallahi sai ka yi ƙasa da madubin motarka saboda sai ka ji iska yana ja yana ja sai ka kana babu iska sai wannan ya tabbatar da cewa kana ƙara yi sama iska yana raguwa domin duniyar mu ita ta Allah ya muna iska mu muke bukatawa da zuwa ga iska da ka wuce duniyar mu baka samun iska ina fata an fahimci to madan sai aya ta nawa aya ta 146 ko shafi na 172 shafi na ɗari da saba'in da biyu ko ba ka da bari shi ne inda Allah ce wa alallabi na hadu haramna kullabi zufar su yahudawa mun haramta musu dukkan abin da yake zufar nan ba ana nufin mai kohoto ba a'a abin da haruttun shi suke gani shi ne shi kullabi zufar kuma irin agwagwa za ka iske lalle haɗe suke akwai fata wadda ta haɗa su yawwa wa min al-baqari wal ghanami kuma daga shanu su wadancan an haramta musu su ci su ne gaba ɗaya amma shanu wal ghanami da kananan dabbobi haramna alaihim shuhumahuma an haramta musu ne shuhumahuma kitsen su kenan su shanun ba hana musu ci an kai ba kitsen an ka hana musu sai imamu shafi'i sai yayi istinbatin mas'ala yace anna man halafa la ya'kulu shahma duk wanda yace an gane ko ba zai ci ba zai ci kitse ba hanisa bi akli ma ala zahri to zai kamar rantsuwa ta kama shi idan ya ci abin da yake akan saman bai domin mi domin Allah ya ce mi haramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma to duk kitse wanda a saman bai in ka ce ba za ka ci kitse ba sai an ka kawo ma nama mai kitse sai ka ci to ba ka ci ba ka ci kitse da wannan ya ce a'a ni ba naman da ci ba ba kitse da ci ba nama na wanda a tare da kitse to ai ka ci ba ka cin kitse kenan ko in nama na tare da kitse ba ka labewa ta wajen waje kun san akwai mutanen da adda irin wannan wani wai wani mallami na ana ba da labarin shi ya ce ma mata tai in ki shigo gidan nan an gane ko in ki shigo gidan nan ta gabas na sake ki in ki shigo ta yamma na sake ki in ki shigo ta kudu na sake ki in ki shigo ta arewa na sake ki in ki shigo ta sama na sake ki in ki shigo ta ƙasa na sake ki ko ba a son auren shigo ki an aza a yi a gidan dai aka son azabra kai ta shigo sai an ka ce to abinda za a yi in ba a so auren shi mutu ga in ba ta lokaci saboda sauran aya guda shi hita da kai ne in ya hita in dai ba rushe shi ya taba ta shi girma sai shi duka sai ta hau bai ne sai shi dauko ta sai kawo ta tsakiyar gida kiran kaga ba ita ta shigo shi shigo ne ta sai malamin ya ce to auren mai mutu to kun ji dai wani malami ya ce ni dai ba ni da na kawo da fatawa ba in kun ji kuna iya dauka ku dauka in ba ku dauka ku ajiye yanzu ce aya ta karshe wanda zamu dauka saboda lokaci yayi aya ta 100 da 60 a cikin suratul an'am a shafi na 100 da 70 da bakwai ita ce mini yawwa inda Allah ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya zo da abu mai kyau za a bashi linkin guda goma ko ba ka da bane to shi ne kinan cewa abinda ka zo da shi mai kyau Allah zai lullumka maka mun gane ko yawwa sai malamai sun kace abinda za a gane muna ji da kyau karkashin wannan aya za mu gane cewa duk wanda kaga ya shiga wuta ba karamin dan ta'adda bane dibo in ka aikata mai kyau guda nawa Allah zai baka goma in yadda dama sai mi ya baka nawa Dari bakwai in yadda dama sai wuce dari bakwai tunda ya ce matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habatin jami wallahu yudha'ifu liman yasha har dari bakwai ana wucewa dan ga wani su ji bakin dari bakwai na to sai malamai suka ce a ɗauki goma Allah zai baka a mu tsaya bakin goma idan mutum ya aikata zunubi nawa za ake bashi eh guda sai malamai suka ce yau a ce ɗai ɗai ɗai ɗai su rinjaye goma goma goma goma goma ya nuna kai ba mutumin kirki ba ne duk guda in ka yi mai kyau Allah shi baka goma kuma ka bari guda guda su tsire ma goma goma a karin a hausa ma an ka ce dubu da goma ta lalace ta himi in ji mata to ya za a yi a ce goma ta lalace guda ta hita albarka ma'ana ɗai ɗai ɗai na zunubin ka su rinjaye goma goma ɗinka a aje ma bakin goma ba a kai ɗari ba kuma ba akwai ninkin ba ninkin ba daga nan yake nuna kafiri ba mutum ne na gari ba bai da niyyar Allah ne kawai don ba yadda za a yi a kama ba ne goma goma goma a ce kuma ga guda guda kuma gudan nan tarin jayi mi tarin jayi goma goma din nan inda ya akwai niyya ba to wannan shi ne abin da za mu iya ɗauka sai mu yi hakuri sai gobe idan Allah subhanahu wataala ya kaddara sai mu zo mu dora Allahumma amin abinda muka faɗa da mutum ne Allah shi ba mu gada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته